ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna bakwai ga watan musulunci watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 22 ga watan 11 a gregorian kalanda 2020 wannan shine kasa ɗinmu na 11 daga cikin jeren giyar karatattukan littafin fannu ta'amul bayan zaujai na fadilatu sheikh alƙare almujawid a muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamuhu idan jama'a ba su manta ba a satin da ya wuce mun kwana a babin kun marihan khafifal hal ko khafifal zilli fi baitin wato ka zamanto mai zolaya da raha da fara'a da walwala da sakewar fuska a cikin ainihin wato gidanka a kuma yau za mu tashi mun kammala da wannan babi yau za mu tashi anya mun kammala da babin nan kuwa ba mu gama da hiba ba to za mu tashi magana ta gaba ne a cikin babin a muna addu'a Allah ya taimake mu ya mana muwafaka ya sa aljanna ta zamto makomar mu ya kuma albarkaci rayuwar mu ya sa mu gama da duniya lafiya a malam yake cewa تقول السيدة عائشة رضي الله عنها bayan da muka kawo cewa almarahu fil bait ko almarihu fil baiti misbahum min masabihi sa'ada wato wasa da raha a cikin gida wata fitila ce daga cikin fitilu na zaman lafiya a gida a malam yace fa adihu inda dukhulikal bait dan haka kayi kokarin haska shi da kunna shi lokacin da ka shiga gidanka a falakad kana nabi sallallahu alaihi wasallama a marihan annabi ya kasance mai wasa da raha da zolaya a cikin gida kafifa zalli ko zilli yana da ainihin wato sauƙin a zama a cikin gida da sauƙin kai da sauƙin yanayi nana aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata aminci da yarda ta ƙulu sayyida aisha radiyallahu anha nana aisha tana faɗa tana cewa a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallama bi harira na zo wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama da wani abinci mun karanta wannan magana cewa ta zo da abincin sai wata daga cikin matan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ainihin wato ɗiba sai ta yaba mata ita ma sai ta yaba mata mun karanta wannan maganar da ko yauwa abinda za mu tashi a kai yau wata haki sayyida aisha radiyallahu anha an marihin nabi sallallahu alaihi wasallam a wa khaffata zillihi qa'ilatun nana aisha tana faɗa mana irin rahar manzon Allah da sauƙin kanshi tana mai cewa kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fi ba'd asfarihi wato na fita tare da manzon Allah a wasu bangare na yanayin tafiye shi tafiye tafiyansa dan annabi yakan yi tafiya da matan shi yana daga cikin abin da yau muka samu matsala a kai mazaje da yawa suna kaucewa yin tafiya da matansu a wasu lokuta matan ne suke da matsala ya jawo ba a tafiya da su wata idan ka tafi da ita idan wani asamin aka tura ka ko wani aiki ko wani special duty ko wani a makamancin haka in ka je heta rikita ma lissafi aikin da ka je za ka yi sai gagara saboda me saboda irin munanan bakakin hali irin nata ta ɗaga ma hankali ta dame ka to wannan ya sa wasu daga cikin mazaje suke kaucewa yin tafiye-tafiye da matansu abu na biyu akwai mazajen da su kuma marasa gaskiya ne munafukai ne sukan kauce wa tafiya da matansu ne saboda wata irin sheƙe aya da suke yi da matan banza da yin wasu abubuwan da ba su kamata ba to kowa sai ya ji tsoron Allah ya gyara ita mace ta ji tsoron Allah mijinkin nan da ya ɗauke ke tafi da ke tsananin ƙauna ta kai ƙauna a ce mijinki an ba shi wani special duty zai tafi a Lagos zai tafi Abuja zai tafi Kano ya ɗauke ki zai kama muku hotel iyakacin kwanaki da zai yi yana biyan kuɗi kuna zaune ko ma ki ga ya gina gida idan yana yawan zuwa can yana ɗaukar ki yana tafiya da ki ahe ba daidai ba ne ke kuma ki je ki ɗaga mishi hankali a can ba daidai ba ne kuma ki dinga masa abubuwan da za su haddasa masa wato samun matsala hatta a cikin aikin shi su kuma mazaje su ji tsoron Allah su daina munafurtar matansu ka tafi da matarka duk inda za ka shiga haka annabi yake yi in kai mabiyin annabi ne na gaskiya dole ka ɗauki sunnar shi domin ana cutar da matan a lokuta da yawa ta yadda zai zamanto mata malam mijinta sai wata da watanni bai saka ta ko bata saka shi a idonta ba sakamakon rashin zamansa da kuma ƙin tafiya da ita shi ba mazauni ba ne ko ba zai tafi da ita ba wannan zalunci ne yana da kyau mazaje su sauko daga irin wannan fitintunu su yi haƙuri su dinga tafiya da matansu duk inda za su je kuma wannan yana taimakawa wajen kare mata mutunci da kare mata addini da kare mata hatta kai kanka mutuncinka saboda yana daga cikin abin da ke jawo barna take faruwa ta zinace zinace wallahi tallahi daga cikin abubuwan shine akwai rashin tsayawar mazaje suna kula da matansu saboda haka annabi yakan yi kai ya kai matakin ma annabi yakan yi ƙuri'a tsakanin matan shi idan ya zo zai yi tafiya tunda matansa su tara ne sai rubuta guda takwas zaman gida guda ɗaya sai rubuta tafiya sai watsa musu a tsakar gida a nan naɗe takardun a watsa a tsakar gida ya ce ku zaɓa wannan ta ɗauka zaman gida a tuntsire dariya wannan ma ta ɗauka zaman gida a watse da dariya wadda ta canki tafiya ya ce to da ita to wannan duka annabi yana da dama fa dan min hunna kuma a cikin su ka kira ta ka neme ta ka bukace ta wacce kuma ka ji baka bukatar ta ka kauce mu'amala da ita ka zaɓi wacce kake so kai mu'amala da ita amma tare da haka manzon Allah yakan yi ƙuri'a dan adalci he ƙuri'a sai ƙuri'a he ta bayyana wacce za a yi abu da ita kamata mazaje suna basu to amma da yawa daga cikin mata mazaje ba sa wannan abun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ya nuna mana mu dinga irin wannan ko kuma idan haka ba za ta yiwu ba to a yi wani tsari wannan tafiyar wance da ke za a yi amma duk tafiyar da ta faɗo min ta gaba kuma da wance za a yi kun yarda eh a dinga canji haka eh mun yarda shikenan sai a bar shi a haka yanzu akwai wanda na sani da bakinsa yake gaya mu kuma yace wallahi ba shi da matsala akan haka yace yana aiki ne asalinsa ɗan garin nan ne amma yana aiki a wani gari sai zamto matansa biyu ɗaya tana garin nan asalin aikinsa a nan garin yake amma yakan tafi wancan garin ya je ya sati ɗaya wani lokaci to sai suka tsara duk ƙarshen wata zai tafi can ya je ya sati ɗaya ya dawo ita nan za a yi mata sati hudu wata daya ita kuma watan ta je a yi mata sati daya kuma sun yarda sun amince ba wacce take korafi akan haka to komai abin yana buƙatar tsari ne da adalci idan an yi shi kuma an yi adalci sai Allah ya kawo zaman lafiya amma idan zalunci ya shigo sai Allah ya barka da dabararka kuma kai ta fama da su saboda haka yana da kyau mata a dinga kyautata musu a wannan fagen to shine yake cewa annabi take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiya da ni wa ana jariyatun a lokacin ina budurwa abinda take nufi kenan jariya budurwa wacce bata riga ta yi nama ko ta ƙoshi ko kuma ta samu a dattijantaka ta shigarta ba lam ahmilul lahama ko lam ahmilil lahama ban ɗauki nama a jikina ban yi ƙiba ba walan abdana ban yi jiki ba lam tasmin ma'ana ba ta yi maiko ta yi ƙiba ba kun san duk wata wata za ka aura galibi za ka aure ta ne shangyal shangyal mo kaɗe mo kaɗe haka za ka ɗauko ta wallahi he ka zo ne wallahi he ta ɗan murmure tana haɗa zufa saboda tsabaragen nama da tsoka a jikinta ta yi yawa amma tana cewa gidan nan ba abinci tsabar kiba a zaune take fanka tana dukanta amma tana zufa amma tana cewa yanzu gidan nan in ba kaddara ba me zai kawo ni ta gama murmurewa ta yi fes mala to shine na Aisha ta ce lokacin ban juma da yin aure ba da manzan Allah ba ni da maiko a jikina ba nama ban yi jiki ba faƙala linnasi to ana cikin tafiya sai annabi ya ce wa abokan tafiyarsa taqaddamu ko taqaddimu ku yi gaba fa taqaddamu sai suka yi gaba sun maƙala li na na aisha ta ce sai annabi ya ce mun ta'ali hatta usabiquki taho mi tsere ina fata an fahimta hadisin tsere ma'ana ana tafiya da tawaga da karafka da ayari sai annabi ya ce wa sahabbai duk kowa ya gaba ma'ana zai aiwatar da wani abu tsakaninsa da matar shi bai kamata kuma sauran sahabbai su gansu ba haka ne sai ce ku yi gaba haka ake yi ka zo za ka yi magana ta surru da matanka ga yara ga waye sai ka ce kai duk ku shiga ɗaki kai duk ku shiga falo kai duk ku je waje ku tsaya tsakar gida ko kai ku je ku ɗauki ƙur'ani ku yi karatu sai ka zaunar da ita sai ku tattauna ba wai ka zo ka afka mata da masifa da fada a tsakiyar yara kaga yara suna ta kuka ba su san me ake fada ba fa amma sai su rushe da kuka yaro yana wayo mama kaza saboda ya ga uban ya zo yana ta masifa shi bai san me ake fada ba amma dai ya san ba lafiya ko ba haka bane da haka kaga yana ta ihu to wannan duk ba daidai bane sai ka ce ku shiga ku fita tsakar gida a ku shiga wancan ɗakin ina zuwa sai ka zaurar da ita sai ku tattauna ma ka zo kana ta masifa ga yara wani lokaci ma ga baki a cikin gidan su gane cewa kuna da problem me amfanin shi su koma suna cewa oh muna ganin wancan a lafiya kalau ashe akwai matsala kin ga yadda ya shigo yake masifa kuwa la ilaha illallah wani salati wanda ka rasa la mahalla lahu min al-i'raj to wallahi dole ne sai mun gyara da haka annabi ya ce taqaddam taqaddimu ku yi gaba sai suka yi gaba fa taqaddamu sai suka yi gaba fa qala sai annabi ya ce fa qala li sai ya ce min ta'ali hatta usabiquki ki zo mu yi tsere fasabaqtuhu nana Aisha ta ce sai muka yi tsere da manzon Allah fasabaqtuhu sai na riga shi yace daga nan zuwa bishiyar can ni da ke mu ga wanda zai riga aka falle fal fal fal fal da manzan Allah kai waye ne da wai ba za ka sake wa matanka ku yi soyayya ba annabi muhammadu yana tsere tsere da matashi amma kai wa baka da lokacin wasa kullum a murtuke a busan kamdarira fuskarka kamar hadiri ya ɗauro yana da kyau mutane su samar wa kansu da nutsuwa su gayyato walwala ita walwala gayyato ta ake inviting nata ake yi haƙuri kuma ake yi lalle akwai ɓacin rai da abubuwa waɗanda ba sa yin daɗi wanda wani lokaci sukan sabbabar da baƙin ciki dawwamamme a zuciyar miji ko mata to amma kuma wannan ba lasisi bane na mutum kuma ya ci gaba da zama cikin wannan kuncin kai a kuntace ita a kuntace me amfanin zaman yana da kyau mu zamto masu sakewa da raha ka dawo gida ka ce duk da yara da mata kowa ya shigo wannan ya fada kanka ka tsabure ita nan ya kyalkyale da dariya ka tsaburi wancan tatar ayi raha ayi wasa shine zaman lafiya amma maza ina babu Allah shirye ku wallahi tallahi tare da mu baki daya mm eh to tunda matsalar namiji ta shafa mu ma kun ga mun shiga ciki ko ba haka bane to duk Allah shirye mu amma wallahi wannan tsarin ba tsari bane saboda haka ka sake a yi wasa a yi dariya wata rana baka da uzuri kana da zaman gida ka aika kasuwa a jibgo nama ka ce a yi far fesu wallahi duk a farfeshe mu gaba daya a yi abinci mai gai da lafiya a ci a yi dana sha a yi wasa a yi dariya haka manzan Allah yake da sahabbai jama'a da matan shi eh in ka gama da dugu-dugu musamman idan ba alaramma ne kai ba don mu alarammomi matsalar mu shine in muka yi wani abin sai a dinga ganin wai bai kamata da mu ba ni na rasa wannan irin shagartaka ne wannan ba za a bar mu mu sake ba fi sabilillahi amma inda da hali wala ka ɗauki matar kawai ka zaɓi wani restaurant mai rai da lafiya ka ce yau ba za ki girki ba ki yi wa yara wanka kaf mashin ne kake da shi mota ne na fiye za ka tare muku oho liyun fi ki sa'atin dai min sa'ati gwargwadon abin da Allah ya hore ma zai ka loda ku an yafi ku tafi a amake shawarma ne za ka je ko ko sudaniya ko iman ga sunan gidajen abinci masu rai da lafiya ka je ka ce ga kayan abinci nan kowa ya nuna abin da yake bukata baba a zuba mu wannan ce zuba mishi baba wannan ma zuba mishi duk sai ta nuna wallahi tallahi duk a zuba musu ku zo ku baje akan benci ku yi nasha nasha yara su ji daɗi su yi fara'a su yi raha su yi wasa su yi dariya ka sake lafto ku ku zo wani kafin a iso ya yi bacci ya ci ya ƙoshi to Allah ana zuwa ce jirge mana hi a can tirisita ne wancan ma ɗauke take kai ta can wallahi tallahi ina gaya muku da gangan muka sabbaba baƙin ciki da damuwa a cikin gidajenmu da gangan Allah bai ce ma ja'ala alaikum fid dini min haraji Allah bai saka mana kunci a cikin addini ba da rayuwa da mu'amala da zamantakewa amma da gangan muka gayyato wannan bakin cikin muka zo muka bashi gindin zama saboda haka kowa ya ji tsoron Allah ya gyara in dai annabi zai tsere da matar shi to kuma me ya shaura ba abin da ya shaura ma ba bakiya ba abin da ya shaura in duk kima kake ji da martaba da daraja baka kama kafar takalmin shi ba balantana na bangare na jikin shi balantana shi amma haka yake sakewa a yi mu'amala da shi a gida ta ce fasabaktuhu sai na riga shi fasakata anni annabi sai shiru bai ce mun komai ba ya rabu da ni ya ce zan rama hatta idza hamiltu lahma har san da na yi nama na yi ƙiba gidan annabta na na aisha ta sha maiko jama'a wallahi tallahi ta ci nama ta sha maiko ta yi duk da ita ita da kanta take ba da labari fa ta ce hatta idza hamiltu lahma har san da nama yi min yawa na yi kiba na yi kyau na gyaru na yi dumurmur wa badantu na yi jiki karajtu ma a hofi ba abi asfarihi sai wata tafiya ta taso sai Allah ya kaddara da ni za a tafi sai muka kama hanya za mu tafi da manzon Allah faqala lin nas sai annabi ya sake cewa mutane taqaddimu ku yi gaba fataqaddamu sai mutane suka yi gaba sun maƙala sai annabi ya ce min ta'ali hatta usabi kuki zo mu sake tsere ta ce fasabaqtuhu sai muka yi tsere da manzon Allah fasabaqani sai ya riga ni faja'ala yadhaku sai annabi ya dinga dariya yayi ta dariya wa yaqulu yana cewa hadhihi bitilka kin manta da waccar to an yi wanwan na rama na fata an fahimta duk wannan me yake nunawa raha da walwala da fara'a ta ce nan ma sai annabi sai ya riga ni a wannan lokaci wannan hadisi da muka ji imamu ahmad ya rawaito shi hadisi ne ingantacce allah ya haɗa mu da imamu ahmad a jannatul firdaus to wannan shine karshen babunmu na kun marihan khafifan zulli fi baitik ka zamanto mai raha da fara'a da zolaya da wasa da dariya a cikin gidanka saboda a zauna lafiya kai tsaye za mu shiga akthirin nisa'a akthirin sana'a alaiha yawaita yabo ga matarka mata suna son yabo jama'a da ta yi da bata yi baka yaba ta to za a zauna lafiya amma in baka yaba matarka to za ku dinga samun matsala da ita mata suna son yabo alherin Allah ya kai muku eh Allah ya hada mu da kuwa aljanna malam yace an-nisa'u yuhibbuna yuhibbina thana'a mata sukan so yabo fabalik fi wasfi jamali zawjatika dan haka ka kai makura wajen yaba kyawun matarka ko da ko ba ta da kyawu kai malamai ma suka ce ba macen da ba ta da kyawu kawai bata iya kwalisa bane amma in ta iya kwalisa da ɗaukar wanka da kari to wallahi ita ma in ta fito za ka ganta fes ta miƙe amma idan ba ta da kwalisa ko tana da kyau sai ta yi muni wannan shine gaskiyar magana saboda haka mata babban abin da ke ƙara bayyana ku a matsayinku na mata shine kwalliyar ku da adanku Allah ya ce awalam yunashsha fil hilya wa huwa fil khisami khairu mubin su mata haka aka san su sun taso cikin kwalisa amma a husuma ba su da ƙarfi in faɗa ne ba za ta iya wata gwaninta ba amma mazan fagen kwalisa to wannan dama ba haushe ce aure yakin mata a nan yakin su yake so kuma wa mahasiniha ka dinga yawa yaba kyawunta wa rawati thiyabiha da kuma yanayin sanya tufafinta da burgewarsu da adansu da kyawunsu wa tansiki alwaniha ka kuma dinga yaba launinta da irin abubuwan da take yi ka dinga duna cewa suna burge ka fa inna hadha huwa al halal wannan ita ce ƙarya da ta halatta ma'ana ko da abin da kake faɗa ba haka bane ba to an halatta ma ka faɗa ta yi ɗaurin zani ne bakin kaza ɗaya ya yi sama ɗaya ya yi ƙasa ka ce kai ashe haka kika iya ɗaurin zani wallahi ƙarya ne bata iya ba na fata an fahimta kuma sai ka gyara mata cikin hikima sai ina ma da haka kika yi sai ka kama sai ka kunce sai ka saita mata ka ɗaure ka ce yawwa kin fi kyau ma a haka wallahi kaga ka gyara cikin hikima amma ta yi ka ce da Allah kalle ki look at you dube ki da Allah ko kin yi wani bambara kwai da ke hakan nan shikenan ita jikinta ya mutu dama ta yi ne don ta birge ta yi ne don a yaba sai kuma ba a yaba ba ƙarshe ma sai aka kushe sai ta je ita kan ma to gaba ɗaya ma bala'i ya same ta ma yanzu tukunna to wannan yana daga cikin matsala da haka ana so ka dinga yaba rawatu thiyabiha malam kuma yace wannan shine ƙaryar da musulunci ya halatta ta qalat ummu kulthum radiyallahu anha Allah ya hada mu da ummu kulthum a aljanna tace walam asma'ahu yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas illa fi thalathin ban taba jin annabi yana sauƙaƙa wa mutane su faɗi wasu maganganu wanda suke na ƙarya ba kuma ba matsala in ba akan abubuwa guda uku ba ta'ani abin da take nufi alharbu na farko akan harkar yaƙi shi yasa gudu a yaƙi haramun ne amma idan na dabara ne to babu laifi illa mutahayyizan aw mutaharrifan liqitalin ko ko illa mutaharrifan aw mutahayyizan liqitalin da ila fi ace Allah ya ce sai waɗanda suka juyo zuwa ga wasu al'umma dan su ɗauki dabara ta biyu tunda sun ga wannan ba za ta kai su ba kun ga a ƙa'ida in ka gudu a gurin yaƙi kayi laifi amma in ka juyo da nufin kana so ka sake shiri ka sake ɗaukar dabara ta yaƙi ta wannan babu laifi Allah ya ce ya yarda da wannan to haka duk wata magana ta ƙarya a duniya in ka yi ta za ka saba wa Allah amma idan akan harkar yaƙi ne kayan ko da gudu da takobi a hannunka za ka yi kan kafirai a he sun ma kofar rabo kawai he kaga sun bullo ta nan sun kewaye ka suka yi wa kanka ya kace a ba ku san na yarda ba ai na bar musulunci ai a na tare da ku ai bari nuna muku inda mugayen suke kun ga nan ku yi kwanan nan suna nan suna juyawa sai kai kuma ka juya sai ka ce ku taho ga su a nan sai ka ɗebo musulman sai suka zo suka far musu yayi daidai baka kafirce wa Allah ba dabara ce ta yaƙi ƙarya ce amma ta me ta dabarar yaƙi na fata an fahimci magana to duk wata ƙarya da mutum zai yi in dai a harkar yaƙi ne malamai suka ce babu laifi in dai za ta kawo musulunci menene nasara abu na farko wa islahun bainan nas da kuma ga babban kira kai subhanallah eh dan kashe abuwa ke in na gama eh yawa mama Allah ya saka malam eh an yafe mu an gane ko to don haka suka ce babu menene babu matsala inda akan wannan ne dangane da ƙarya inda ta shafi ta yaƙi ne abu na biyu wal islahu bainan nas ƙarya don sulhunta mutane mutane ne sun yi faɗa sai kana neman yadda zaka sulhunta su sai ka je ka samu ɗayan kace ai wannan nan abin da kuka yi tsakaninku ya dame shi wallahi kuma wallahi ƙarya kake yi babu wani magana da kuka yi da shi shi kuma wannan sai ya ji daɗi ashe ya damu an gaya masa ni din na wasa ne ai dama na san ba zai taɓa samun nutsuwa ba ai ai wani ba zai iya rayuwa ba in babu ni a ai wallahi ba ta isa ba wallahi ba ta iya rayuwa ba in ba da ni ba rabu da ita ai ba ta gama he ta da kutukun na ta garu kafin in je mu sai sa da ita sai ka koma gurin waccar ma sai ki ce mata wallahi wancan nan abun ya dame ta wallahi ta bi hankalinta kullum sai ta bi magana waya za a yi kusasanta kuma wallahi ƙarya kike yi ba ku yi haka da ita ba ita ma ita ma sai ta dinga jin ya ai ta zama wata menene tana jin kanta to ranar da duk aka haɗu kowa ya ji labarin ɗan uwansa yana neman ɗan uwan shi ko to sai kiga an samu wata maslaha ta me ta sulhuntawa to in kai wannan ƙaryar amma yau ku duba ku ga jama'a saboda tsabar yadda shaidan yi mana katutu a zukatanmu maimakon mu yi ƙarya don sulhuntawa sai muna ƙarya don tarwatsawa haka ne rabi sai muna ɗiban maganganu muna kai wa ‘yan uwanmu don mu raba tsakaninsu mu jawo ɓaraka maimakon ki ƙarya don ki sulhunta sai kina ƙarya don ki ɓata tsakanin wasu to wannan shine shaidan ya yi tasiri a zuciyarki ya hana ki aikin Allah abinda Allah ya halatta miki ba shi kike yi ba sai kika dawo kina abinda Allah bai halatta miki ba to shi yasa a ita ummu kulsum tace annabi ya bada sauki cikin wannan abu na uku tace wa hadisin rajuli imra'atahu da kuma yadda dan adam mutum zai zo ya tadi da matar shi ya ke zunzurutun mazarutun kwallon kwankwalin kurkurun kurabatar kokon tantanin makwallatan makoshin zuciyata kuma wallahi ƙarya ne ba wani kurkurin kura ba ta ƙarya kake yi wallahi kai ta faɗa mata wannan ai wallahi in ba duke ba zan iya rayuwa kuma wallahi in ba ita rayuwarka za ka yi tsaf ba abin da zai same ka wallahi tallahi in kika gana samu nutsuwa da kwanciyar hankali to ina tare da ke ne man ba ke ina ba nutsuwa abinci wannan ba na iya ci kuma wallahi in ya zagaya ɗif yake yi ko ba haka bane wallahi ɗif yake yi abin shi to irin wannan ƙaryar dan mace ta yarda da kai ko ita ta yi maka dan ka yarda da ita malamai suka ce babu laifi in dai zai jawo maslaha zai jawo sulhu ina fata an fahimta to shi ne cewa hadisul rajul imra'atahu wa hadisul mar'ati zawjaha kana rajulun wani mutum ya kasance yubaligu fi wasfi jamali wa mahasini zawjatihi yana kai makura wajen yaba kyawu da kuma dirin matar shi faqalat lahu he take ce masa wata rana innaka tubaligu kai kakan kai makura wajen yaba mun lakinna li'anna jarati to anan akwai gyara lakinna jarati ne zai zama sai eh ba li'anna ba eh sai dai lakinna jarati sai dai makwabtana ya rauna ni imra'atun adiyya su suna kallo na wata irin kalar mace ne kawai ta normal mace amma kai kana ta ce min ina da kaza ina da kaza ina da kaza kana ta yaba ta amma sauran makwabtana da wanda nake tare da su su suna gani na bani da wani abin da za a tsaya ana yabo faqala sai mutumin ya ce wa matar li'annahunna yarawnaki bi aynin ghairi aynin lati tuhibbuki su suna kallon ki ne da wani idanun da ba irin nawa idanun ba ni idanu ne wanda suke kallon ki kallo na kauna su kuma idanu ne da suke miki kallo irin na normal mutum kawai to don haka ta ina za su ga kyawun ki da dirinki da mutuncinki da kaza da ina fata kun fahimta inin yadda yake yaba mata ne take cewa amma sauran mutane kuma bana je suna faɗin haka sai ce irin kallon da suke miki ba shi nake miki ba ba haka bane to wannan shine tazawwaja rajulun bimra'atin jamila wani mutum ya auri wata mata kyakkyawa ghaira annaha anna udhnaha kanat kabiratun matsalar ta guda ɗaya tana da manyan kunnuwa fala fala na fata an fahimta amma tana da kyau amma kunnuwa na zomo kan akwai su billahi lazi akwai na zomo amma fa tana da kyau fakanat jaratuha ta hasuduha ala jamaliha sai zamanto kishiyarta ko makwabciyarta tana mata hassada akan kyawun da Allah ya mata kun san haka kuke mata idan mace ta ciwo ado kyakkyawa ta zo wucewa sai kiga yan mata suna mata kallon uku taro hudu sisi Allah kalle ta wallahi tallahi tana suna wani kushe ta kawai ba wani abu ne tsabaragen hasada ne da bakin ciki ita Allah bai mata wannan kyawun da wannan dirin da wannan yanayin ba da haka tana bakin cikin wannan da Allah ya mata da tana mata kan Allah kalle ki da Allah sha sha sha da Allah kuma Allah ya ƙarya ne ke ce sha sha sha to wannan yana daga ciki to sai ya zamanto ita ma wannan kyakkyawa ce amma Allah ya mata matsalar kunnuwa kunnuwanta suna da girma sai ya zama makwabciyarta ko kishiyarta kullum tana mata hasada akan wannan kyawu wata iruha bi kibari uzuniha sai zamanto tana aibanta ta ko wata ayyiruha bi kibari uzuniha tana aibanta ta da abin nan manyan kunnuwanta fashakatil mar'atu li zawjiha sai wannan mata ta kai wa mijinta kara faqala faqala ar-rajulu bari ku ji hikima irin ta mutane sai mutumin yake cewa yuthni ala zawjatihi yana mai yaba matan da sahi kuma munkiran ma biha min aibin yana mai inkarin abin da ke tattare da ita na aibin yace yajibu alaiki ya zaujati ya zama wajibi a kinki ya ke matata an tafrahi bi zalika ki farin ciki da babban kunne da Allah ya miki manyan kunnuwan nan ki gode wa Allah ma da Allah ki rabu da ita tana ta wani maganganunta da Allah ki watsar da ita qalat sai matar ta ce masa kaifa afrahu bi kibri udni ah yaya ana aibanta ni da manyan kunnuwa kai kuma kana cewa in yi farin ciki in gode wa Allah ta ina kala sai mutumin ya ce li annal hukama a kalu masu hikima na ji suna faɗa suna cewa man dalat udhunuhu qala umruhu duk wanda kunnansa yayi girma to zai juma a duniya yana more rayuwa ba zai mutu da wuri ba kaga hikima ce ba wai haka aka faɗa tsakanin mata da miji ya halatta ba to shi ne ɗaya ya ɗan zan faɗa ta ina fata an fahimta aji masu hikima suna cewa wanda duk kunnensa yake da girma to shekarunsa za su yi tsayi ba a duniya to kin ga ke menene wannan in tana ganin sa'aibi ne to ake godewa Allah ya kamata ki zaki tsawon shekaru zaki jima a duniya ki bauta wa Allah ki tarbiyyar ‘ya'ya ki miji ki samu aljanna a gobe kiyama me yabi wannan fahaza dalilun ala tuli umurki don haka wannan shine dalilin da yasa kika ga har yanzu kike raye kuma zaki ci gaba da rayuwa zaki jima kaga yayi hikima wajen gyara wannan matsalar domin matsala tana faruwa sai kiga mace ta shiga guilty ta shiga damuwa saboda wata magana ko wani abin da aka faɗa mata to kai a matsayinka na mijinta idan ta zo tana kuka tana ƙaƙaji an yi mata kaza an mata kaza kika ce da Allah kwantar da hankalinki ke da ke tare da ni kuma mai damuwar ki da Allah shin ni na faɗa miki wannan magana a wallahi ba kai bane ni ina faɗa miki irin wannan magana a akwai abin da kika nema a gurin kika rasa to me zaki da wance shirman miya kawai ai ke babbar damuwar ki shine a ce kina da matsala da ni amma in dai ni ba da matsala da ke baki da matsala to ne tashin hankalin ki wallahi sai kaga ta dawo ta nutsu ce eh fa haka ne fa na ruwana da ita kai da Allah rabu da ita yes ya rabu da ita da Allah kawai ki ci gaba da harkokin gaban ki to to amma matsalar shine in ta zo da damuwa haka sai ka hauta da masifa sai kin cika bala'i wallahi yanzu aka wanda nake kuka akan dan wannan abun kai kake ganin sa dan amma ita tana ganin sa da girma shi yasa ma take kuka to saboda haka ba ta haƙuri ka rarrashe ta ka nuna mata bai kamata ta daga hankalinta ba to haka ya kamata namiji ya dinga yi da matarsa ku yi haƙuri wallahi muna koya maza na san kuna kallo na eh kuna kallo na kuma wallahi ba zan daina faɗa ba wallahi ba zan daina faɗa ba wato matsaloli ne suna zuwa gaban mu ne ku ba za ku san abubuwan da suke faruwa ba kesa-kesan da suke zuwa gurin mu na ma'aurata wallahi tallahi in kuna ganin su wani abin ba in kika shiga daki ba za ki iya fitowa ba saboda bartsalar tana kaiwa makura cin mutuncin wani lokaci yana yin yawa rashin tausayin yana yin oba yana da kyau mazaje su ji tsoron Allah yasa mun samu gaba kuma ai ba raga muku muke ban ta fado haka ne ko ba haka ba babukan ku suna nan tafa kuma akwai babukan ku su ma ba yanzu kuna ta kyalkyala dariya ba ana ta dukan su kuma za a dake ku ai amma matsalar ita ce kowa ya ji tsoron Allah ya dauki matakin gyara inda ka ji kana da matsala ka gyara yauwa kuma shi karatu dama haka ya gada zai iya yiwuwa ya biyo ta kan mai karatun ma wallahi kana faɗa sai ka ji ka shigo cikin naka matsalar kai ma haka za ka yi haƙuri kana salati ga annabi kana karantawa ko ba haka ba yi kana salati ga annabi kana karantawa ba yadda za ka yi gaskiya ce ba a ɓoye ta ko a kan wata zo ina fata an fahimta Allah ya samu dace to shine yake cewa haka wa qala ahadul hukama wani daga cikin masu hikima ya ce amdahul ashiya imdahil ashiya aljamila ka dinga yaban abubuwa masu kyau fi imra'atika akan matarka tuslihu ma biha min uyubin wannan yana gyara abin da ke tattare da ita na aibuka li'annaha tuhibbu sana'aka alaiha fi kulli shay'in domin takan so yabanta yabanka akan ta akan duk wani abu da za ta yi a rayuwarta na lokaci yayi to shikenan to ina ga lokaci yayi minti nawa ne ka a ta ta sabin da dan saura bari mu dan kara bari mu kara ko minti goma tunda bai kai boti ba ma an gane ko alaika bil hadiyya ka dinga kyautawa matarka kyauta yana daga cikin muhimmin abu da yake gyara zamantakewar gida wallahi tallahi mazaje fa akwai marowata akwai zumbulai in san zumbulihi ne mufuradi zumbulai su ne jam'i yawwa akwai zumbulai kakannin marowata bayan yalwatawa gida da kake yi ana so ka dinga kuma abin da bai hau kanka ba bai zama wajibi a kanka ba ka dinga wa matanka yana da matukar muhimmanci na sha baku misalai da yawa ana wanda muka sani da wanda muka ji labari da wanda muka karanta Allah ya hana ruwa Allah ya ce ha antum haula itud'auna litunfiqu fi sabilillah sai ya ce fa minkum man yabkhalu wa man yabkhalu fa inna ma yabkhalu an nafsi yace ku din nan ga kunan kai ka ce Allah da mu yake kuma da mu din yake ana kiran ku ku ciyar da dukiyar ku don ɗaukaka addinin Allah Allah ya ce amma a cikin ku akwai marowata yace duk wanda ya rowa to kansa yayi wa kuma haka ne yau da ka hana kanka lada kuma ka hana samun walwalar da ake samu idan an yi kyauta to kyauta tana sa mace ta ainihin wato so miji sosai kuma musamman kyautar da ba aka yi ta bayan aure kyautar da ake yin ta kafin aure wani lokaci takan sa mace ta so abin da hakikanin gaskiya a zuciyarta ba ta so shi yasa za ki ga mazaje masu hikima in suna neman aure ba suka yin kyauta ba saboda kada ya zamanto ta ginu akan son shi sakamakon yana bata amma daga ta shigo gida sai kiga suna kyauta sosai saboda yanzu ya yadda ta aure shi ne ba dan yana bata ba saboda haka yanzu bari ya mata walwala na san mutane da yawa da suka yi wannan an gane kuma ke ki ji tsoron Allah kada ki damu da kyautar namiji a waje lokacin da bai aure ki ba amma idan ya aure ki ko garin nan zai dauka ya baki ki karba wannan soyayya ce ta jawo amma kafin ya aure ki ki taka tsantsan saboda sau da yawan lokacin kyautar waje ba ta cika sabbabar da alheri ba wani lokaci akan yi ta da wata mummunar manufa ne to saboda haka mata ku yi taka tsantsan amma bayan kin yi aure mijinki idan ya miki kyautar ko menene ki karba wasu mazaje kuma suna kyauta suka yi kyauta a waje amma in an shiga cikin gida kuma sai su me sai su daina to shi yasa aka ce ki yi taka tsantsan da karbar ta wajen saboda za ta iya zamanto miki matsala a cikin gida kuma saboda haka wannan yana daga ciki Allah ya hana ruwa saboda haka malam yace alhadiyatu asra'u turuq ila qalbi zawjatika kyauta tana daga cikin mafi gaggawar abin da hanyar da za ta sa mace ta yarda da kai a zuciyarta fa idza aratta an taj'ala min hayatika a menene idan ko fata'ahad zawjatika bil hadiyya wato idan kana so ka sanyawa zuciyarka ko rayuwarka abubuwa masu daɗi to ka zama kana kyautawa matarka wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasuluna na turqas sa'ada annabi yana zana mana hanyoyin sa'ada wal mahabba da kuma kauna wal ulfa bainal qulub da kuma haduwa tsakanin zukata yana cewa tahadu tahabu ku dinga yawan kyauta za ku samu kaunar juna annabi ya umarni da wannan wannan hadisi ingantacce ne karanta muwadda ta imamu malik kuma imamul bai ma ya rawaito shi an gane annabi ya ce tahadu tahabu ku dinga kyauta za ku samu kaunar juna za mu zo mu ji nan gaba wata mata tana yaban mijinta tana cewa na jima ban ga mai hikima a cikin mazaje irin mijina ba aka ce me yasa ta ce daga mun samu matsala da hi sai ya ɗauko kyauta sai ya bani sai wannan matsalar ta kare yi gaskiya ne ta ce ita bata ga mutum mai hikima kamar shi ba ta ce muna samun tangarɗa in ya fahimci raina ya ɓaci sai ya ƙoƙarin yi min wani alheri ni kuma sai in ji wannan abin ya wuce yau wa bata hannu mai da hannun kyauta baya ita kuma ta karba an bata he ta karbe in san wata ta fusata ko kyautar kai ba ta karba ba ta ce da aka bata mani sannan za a bani ko wakila kuma malamai suka ce alhadiyatu rasulul mahabba baina zawjaini wato kyauta ita ce yar aika na tsakanin masoya tsakanin mata da miji ita ce yar aika na soyayya wa kana fi qadimi zaman rajulun an samu wani mutum a tsawon zamani min al-uqala daga cikin mutane masu hankali kana kullama ghadibat minhu zawjatuhu lokacin da duk matarsa ta fusata salaha bi hadiyatin tuhibbuha sai ya nemi sulhu da ita ta hanyar yi mata kyautar abin da ya san tana so kun san duk mace akwai abin da ta fi so fa miji yayi mata akwai wata so take a canza mata waya kawai duk bala'in da aka yi in dai kace ni wayar kin nan ta tsufa mu gani wannan ya kamata a samu wata abin nan mana ko ta dubu tamanin hakan nan ta fara to kai din ne wallahi kana da kirki kan matsalar ka kawai wallahi to an sako kenan wallahi kana da san bata mutum rai ne amma wallahi kana da kirki wallahi idan ka dan manta da maganan an zama ce ni a maganan waya ne na ji kayi maganan waya ɗazu wallahi tallahi yawwa wata kuma ɗinki take so yar kwalisa ce kullum tana son sabon ɗinki to in ka tabbatar ranta ya ɓaci ko tana da atamfo ajiyayyu ko kuma ka sayo sai ka ɗauko guda ɗaya ce wannan ina ga za ta dace da ki ni waye ma mai miki ɗinkin nan eh wallahi wanta ne ko wane ne to ki kira shi mana ko ki kira ta mana ki ce ta zo ta karba ba matsala ya karki damu wallahi sai kaga an mai an samu walwala abu ya wuce so shi haka yake mijin ne mai hikima daga ya ga sun samu matsala sai ya nemo wani abin da ya san matar tana so daga ya kawo mata su kenan wannan matsalar ta kare yi wata kuma kuɗi ko aka sa mata kati a waya gaskiya ne sa mata kati a waya yi yan sabbin na musamman mata da sabbin kuɗi wata wallahi har yawo ne yake diga a bakin tan ta ga sabuwar Allah ta ga sabuwar 500 ko sabuwar 200 ka zara kwaya hudu ko biyar ka bata a shikenan matsala ta kare ko kuma ka buga wa mai cacewa ka ce wannan nambar sa ko mana katin 500 a ciki ko 300 ta ga kati ya shigo za ta kira kawaye za ta kira mamanta za ta kira waye su gaisa a shikenan kai maganin matsala yes to amma ba ma yi kyauta kuma mu dinga kyauta ba wai sai matsala ta taso ba wata ran kawai kana zaune sai ka kira su ce zo zo ke ma zo zo far far far far kace ga wannan dubi abubuwan da babu a sassaya far far far far ke ma ga wannan haka ake to shikenan sai kaga abubuwa suna saiti to amma ga kunci ga bakin ciki ga bacin rai ga rowa tsiya ta ina za a zauna lafiya jama'a tsakani da Allah ga rashin iya magana ba magana mai daɗi ta ina za a zauna lafiya ba zai yiwu ba dan adam yana son kyauta ba ki ji wani mawaƙi abin da ya ce ba ne ya ce wa in kathirat uyubuka fil baraya wa in kathirat uyubuka fil baraya ya ce wa sarraka an takuna lahagi ta'un ya ce tasattar bis sakha'i wa kullu aibin yughatihi idza qila sakha'u kama qila sakha'u ya ce idan aibukanka suka yawa duk anguwa zaginka ake kowa aka taɓa kai wannan mutumin banza irin wannan kowa magana banza yake faɗa a kanka kuma kana so a binne wannan maganan a daina yin ta sai ce to tasattar bis sakai ka dinga yin kyauta ta sirru ka kira mutum ka ce wani na ga abubuwa ya nake ganin ka kamar a burkice haka nan to ka san abubuwan ne alaji sai a hankali ce to kaga wannan dubu goma ce na dan samu alheri na ce bari dan tuna da kai amma da Allah na tsakanin mu ne da kai kar ka ga kowa da Allah ka je ka da Allah dan abubuwa wallahi sai ya je tsakiyar temple din da ake zagin ka sai ce duk wanda ya sake zagin alhaji billahi allazi la ilaha illa huwa zai ga yadda zamu kare da shi daga yau wannan mutum ban fahimce shi bane sai yanzu ne maka fahimce dubu goma ta fahimtar da shi wallahi ce yanzu ne ni na fahimci mutumin nan yanzu na fahimce shi amma wallahi mutumin nan mutumin kirki ne sai je duk ya wanke ka a gurin haka ya ko ba haka ba to amma kai ga rowa ga bakin jini ga bakin hali ga kaza ga kaza ta ina za a zauna lafiya akwai matsala Allah ya sa mu daina to shine tuhibbu a menene yadaihi tuhibbu ha ko salaha bi hadiyatan tuhibbu ha fa kanat taqulu sai ta kasance wannan mata tana cewa law talaba minni da a ce za a nema a guri na an akhtara afdala hukama'i duniya a ce na ware waye ne wanda yafi kowa hikima a duniyan nan laktartu ta ce da na zaɓi mijina in ce mijina shi yafi kowa hikima li'annahu kullama gadibtu domin shi duk lokacin da ya tabbatar na fusata ko ja'ani bi shafi'in azhaba ghadabi sai ya zo min da wata warakar da za ta tafiyar min da bakin ciki na da damuwata da fushina shine sai ya min kyauta wannan sirru ne maza ku ji da kyau karatun nan ku ya kamata ma a tara aiwa gaba na san kuna ji an gane magana da kyau ko so don haka ta ce wannan inda za a ce in zaɓi wa ya fi kowa hikima a duniya ta ce wallahi mijina zan ɗauka wa za ta yawmin jalasa rajulun baina asdiqaihi wani mutum wata rana ya zauna tsakanin abokan shi ya haki sa'adatahu wa yaqulu yana wato ba da hikayar zaman lafiya wa yaqulu innal khisama la yaqimu fi baiti tace yace ni gidana a ni ba da matsala a gidana wallahi akwai wani mutum da na sani yace wallahi in yaji ana rikici tsakanin mata da miji har mamaki yake yi na ce Allah ya ce wallahi tallahi malam ni har mamaki nake ya ce na rantse ma da Allah malam ni ban san wani abu mai suna rikici a cikin gida ba ban san shi ba ban san ya ake yin sa ba na ce masa meye hikimar ya ce to gaskiyar magana ni dai na farko duk haƙƙin da Allah ya ɗora mu ina ƙoƙarin sauke shi akan matata kuma matata ta fahimce ni ina ba ta haƙƙinta don haka babu wani umarni da nake barawa wanda ake sabawa babu abin da nake hana wanda ake yake hannuwa duk abin da na san Allah ya dora mun ina yi yace to kuma ƙari akan haka abin da bai zama wajibi a kaina ba ma in na ga na samu walwala na kan yi yace to wannan abun ni ina fahimtar ya taimaka min wajen zaman lafiya a gidana to bari ku ji wannan mutum yana fitsa yana cewa shi bai san wani abu mai suna husuma ba har ya ba wa abokan shi labari yake ya ce alkhisam la ya koma fi baiti husuma ba ta zama a cikin gidana ya ce li'anni ista'amala ma'ahu silahan qawiyyan ya ce domin ni na ɗauki wani makami ne na yaƙar matsalar gida makami mai ƙarfi takwabi na ɗauka ga yawa jini na wuce wanda zan dinga yaƙar matsalar gidana da shi faƙalu ma huwa abokan sai suka ce wani irin makami kai ko ka ɗauka kake yaƙar matsalar gidanka kala sai ya ce alhadiyatu kyauta kyauta muna da rowa fa wallahi muna da rowa shine gaskiyar magana duk wanda kake tare da shi ka kyautata mishi أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إنسان أحسن إذا ما كان إمكان وما قدرة فلم يدوم على الإنسان إمكان إذا أساء مسيء فليكن لك في أرود ذلته صبر وغفران وانا انا يا باهي انا توا تعود بسط الكف حتى لو انه فناها بقبض لم تجبه انامل yake cewa ya ɗauki alkawarin miƙawa ya bayar har ya kai hannunsa ta kage ba ta lankwashewa saboda tsabar miƙawa hannun ta kage ta kasa dawowa haka kullum tana haka kawai miƙawa ta'awwada basal kaffi hatta la wannahu famaha bi qalbin bi qabdin lam tujibhu anamilu yace huwa al-baharu min ayyin nawahi ataitahu faluddatuhu al-ma'ruf wal birru sahilu yace huwal bahru shi kogi ne min ayyin nawahi ataitahu ta duk inda ka zo mishi faluddatuhu al-ma'ruf zurfin sa shine kyautatawa wal birru sahiluhu nagarta ko shine kyautarsa gefansa ina ma'anar haka kun san a duniya ba mai kyauta irin kogi saboda idan kogi yayi amai yana amayo da gwalagwalai yana amayo da zabar daji da yakutu da wane ne duk waɗannan kayan karo da kuke ga ana gilas da su ana azurfa zinare a kogi ake tono su to wata ran idan ambaliya in teku ta yi amai ta yi irin wannan ambaliyar sai ta watso su ba ma an sha wahalar iyo shiga a tsamo ba da haka sai a je a yi ta ɗiba kawai banda wannan idan ta yi amai sai ta dankaro muku kifaye tana janye ruwan shi kifi dama baya iya rayuwa sai a ruwa sai ya zama yana kan yahe yana ta watsal watsal sai ku zo ku ta ɗiba da kwanduna to shine da ya tashi zai kwatanta irin kyautar da wannan mutumin yake da shi sai ya kwatanta shi da kogi yace ya fi kogi kyauta wannan mutum to saboda haka mu dage bari mu karasa wannan jumla yace alhadiyatu aqwa salahan yace aqwa silah aqwa silahin ta yace kyauta ita ce mafi karfin makami li tardil khisam wajen korar husuma min albayti daga cikiya daga cikin gida fal hadiyatu wal khisam la yajtami'ani yace ka'ida ce wannan ka rike daga yau tsakanin kyauta da tashin hankali ba a zama guri daya duk wanda za ka yi mara kyauta to ba za ku ƙara tashin hankali da shi ba don haka mazaje kun ji sirrin mata ku dinga ba su na fata an fahimta eh shine gaskiyar magana a dinga ba su a dinga taimaka musu kuma mace ta ta ci taimako saboda me saboda ka ɗauko ta daga gidansu ba ta da kowa yanzu a duniya sai Allah sa'annan kuma sai kai don haka dole ka zamanto mai haƙuri kana tallafa mata in ba haka ba to za ta je tana karɓar na wasu in ma ta hanyar da ta dace in ma ta hanyar da ba ta dace ba to amma idan kana kyautatawa sai ka ga tana binka tana haƙuri idan kai ta fahimci ranka ma ya ɓaci in ta tuna fa in ta ɓata ma dai za ka iya hana ta abin da ka saba bata wallahi kaga ta dawo tana neman sulhu da kai kaga kai kanka ka samu wa kanka hanyar solution haka ne ko ba haka ba saboda duk wanda ake bashi kokari yake karya ɓata wanda yake bashi me rai to kaga kai tukunna taimakon kanka kake yi idan kana yi to amma in ka zama marowaci ce sai al'amuran su ɓaci Allah ya sa mu dace Allah kuma ya yi mana za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
eh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mallan Allah ya saka da alkhairi Allah kana cikin jawabin yanayin yadda maza suke sagawa ta takarda ta zo gaban mu wannan take cewa mallan ina da tambaya babana baya sauke haƙƙin da yake kansa wa mamana ba ta mamana in ba ta da lafiya ai mamana ba ta da lafiya tana fama da ciwon suga baya yi mata magani sannan idan ya abinci sannan yana saya wa ɗaya matar tasa magani kuma yana ka abinci ni kuma bashi ya yi min yawa ita yar kenan ita ita ce tambayar ta anan shin malam a ai baba baban su ya rasu dace tana ainihin aure uwa tana dan ya rasu sai makawa gyatumata shin tambayar take akai da ita
to kun gani ko kun gani ko matsalar rahin kyautata wannan yana daga cikin manya-manyan matsaloli wa yanzu kun ga mijinta ne ba ma mahaifinta bane da ya haifi ita yarinyar mijin mamarta ne baya kyautata wa mamar yana kuntata mata ba ta da lafiya ba magani sannan ko babu abinci in ya fusata kuma sai ya daina kun san akwai wasu mutane wanda in sun fusata hatta haƙƙin Allah take shi suke yi wannan haƙƙi ne na ubangiji ka ciyar da matarka ko da ta bata maka rai ba haƙƙi bane naka na Allah ne dan ba zai yiwu ba wani ya ɗaura kulya ma ya hana ta abinci ko ta hana ta abinci ta mutu annabi ya ce tana wutar jahannama warantana dan adam ka ajiye shi ka hana shi abinci har ya samu matsala wallahi za ka samu matsala da ubangiji saboda haka ba daidai bane wannan mummunan ɗabi'a ne da yanayi amma abin da ya kamata shine ke ba za ki kashe auren ki saboda ki zo ki kula da mamarki ba shawara shine yanzu muna cikin wani zamanin da duk tallafin da yake so ki wa mamarki kina inda kike za ki mata tunda duk matsalar ba ta wuce ta kuɗi ba aiko yawwa okay na'am okay to wallahu a'lam ki ci gaba da kokarin ki kar ki kashe auren ki saboda mahaifiyarki ki ci gaba da kokari Allah zai sauwaka miki bashin ki in Allah ya yarda tunda dai wata ila kina ci ne dan daukar dawainiyar mahaifiyar to ki ci gaba da hakuri ki ci gaba da addu'a kuma ki dinga sa ita mahaifiyarki ta dinga miki addu'a mama eh kin san halin da yake ciki ni nake kokari in ga ina taimakawa dan haka ki ci gaba da yi min addu'a in Allah da ni zan ci gaba da taimaka miki wato wallahi bari in faɗa muku sirrin mutum ya rayuwa mai kyau a duniyan nan akwai kyautatawa iyaye ku kyautatawa iyayenku ku dinga girmama su ku dinga mutunta su ku dinga haƙuri kuma da su ku kuma dinga bin umarninsu idan sun ba ku koda bai muku daɗi ba amma in kuna so ku gama lafiya saboda haka ke ba za ki kashe aurenki a saboda wannan ba tunda ba matsala yake da hi da mijinki ba amma ki ci gaba da naki kokarin Allah zai taimake ki in Allah yadda za ki samu walwala matukar iyaye kike yi wa uwa kike yi wa wallahi ba za ki tozarta ba da izinin Allah wannan shine fatan da muke miki Allah ya baki iko Allah kuma ya yaye mata Allah ya kawo muku sassauci da ke da ita baki daya wallahi a'lam
to wannan ta fito daga bangaren wata mara aure nake zamani take cewa malam shin shafa ko fesa turare lokacin bacci wai yana gayyato aljanu ga budurwa yawa abin ya fito sannan sannan malam wai amfani da baki ko farin tufafi lokacin bacci shi ma yana attracting na aljanu
saka turare lokacin bacci ba shi da matsala balma da kina da miji ma to haka aka fi so ki wanka ki fesa turare kafin ki kusanci inda mijinki yake saboda ki je masa kina kamshi cikin annashuwa da jin daɗi to amma abin tambaya shi ne mene amfanin fesa turaren ki kina kina gwauruwa da ke muzuruwa da ke tuzuruwa da ke me amfanin sa turaren ki ai mace tana sa turare ne a lokacin bacci bayan ta yi wanka ta kyaɓe jikinta don ta kusanci mijinta cikin annashuwa da ƙamshi ni dai abin da na sani kenan ko yawwa so amma ke da baki da miji me ya kai ki wanda iya wanda ta yabe rabari ya kai ki wannan abu na fata an fahimta kin ga kenan in ko ya tabbata to watakila aljanin da ya jiyo kanshi ko ya ce to tun da baki da miji barin zuwan taya ki kwana ko ba haka bane yi tun da baki da miji kin fesa turare kin yi wanka to barin zuwan taya ki kwana shikenan sai ya zo ku yi ta kwana saboda haka ni shawara da zan baki tun da baki da miji ki yi hakuri da wannan shine shawara ban ce miki ya haramta ba ba haramun bane amma tun da baki da miji kuma idan kin shafa wataƙila kina samun fuskantar matsala na jinnu to ki daina ba shikenan ba ranar da kika yi miji kika fesa shi kan sadanin ya matso ya ga mijinki a kusa da kiyaye dole ya ja baya ko ba haka bane to saboda haka a kiyaye sannan maganar sa bakin tufafi ko farin tufafi wai yana jawo jinnu ni ban taba ji ba ban sani ma na sani ko ka taba ji to karma kalla saboda haka ni ban taba ji ba kowane tufafi zaki iya sakawa ki kwanta ki bacci da su yawwa kawai dai ku kiyaye dokokin Allah in zaki kwanta ki addu'a ta kwanciya in kin farka cikin dare ki addu'ar farkawa tsakiyar dare in kin tahi da safe ki addu'ar tahi da asuba ki sallah kuma ki dinga yawan kwanciya da alwala da zikirori na kwanciya wannan kawai shi ne Allah ya samu dace yawwa da ta ce sauro ne mako eh shi kuma sauro yana bin bakaken kaya to amma mun dinnu kan ba mu sani ba amma sauro kan yana bin bakaken kaya wallahu a'lam
sauran ma aljanin bayyana ne yayi yawa malam wannan sai masu addu'o'i tana cewa wannan malam a taya ni addu'a a za ta koma gidan mijinta wanda suka rabu kuma yara uban yaranta amma yaran an raba su zuwa ga wasu kuma s- yanzu za ta koma sai aka ce mata yaran ba za su dawo gurinta ba a sa ta addu'a Allah isa komawanta ya zama alheri kuma Allah ya tattaro mata 'ya'yanta gabanta wannan take cewa malam Allah ya saka da alkhairi Ah, malam don Allah ina neman a taya ni da addu'a mai gidana zai yi aure kuma yarinyar ba mu gane ba mu gane hankalinta ba da na iyayenta ba a taya ni da a taya a taya ni da addu'a
ai ba za ki taɓa ganewa ba kuma dama ya za ki gane hankalinta ci gaba ba
a taya ni da addu'a in alkhairi ne Allah ya daidaita su in kuma ba alkhairi ba ne ya canza masa da wata mafi alkhairi sai ta biyu duka nata ne ta ce malam akwai kuma wani gida da muke da muke ciki na gado ne mana suna haya ciki na gado ne Ah, da aka yi wa mai gidansu kuɗi ma'ana aka sayar masa don ya fansa Na.
gidan akan ya fansa sai dai sai dai kuma malam wasu suna dan shiga su fita tana bukatan a sa su cikin addu'a Allah ya tabbatar da wannan abin ya hore mai gidanta ya biya wannan gida sai ta uku malam to kuma maganar tarbiyyan yara a sa su a addu'a Allah ya shiryar mana da su da sauran al'ummar musulmai sai tunatarwa da aka rubutu cewa malam akwai matar da ta kawo maka man kaɗanya ka ce za ka saka ta a cikin addu'a wani sati da ya wuce
ya to masha Allah to farko dai a wannan mata da ta yi magana dangane da a matsala na a za ta koma eh za ta koma gidan mijinta kuma an ce 'ya'yan ba za su dawo gurinta ba to farko dai ki gode wa Allah tunda har Allah ya sa aka zo gabar za ki koma gidan mijinki domin ba karamar fitina ba ce mace ta fita ta bar gidan miji kuma ta bar 'ya'ya ku kun fi ni sanin matsalar saboda kuna shiga tashin hankali ku shiga damuwa kwarai da gaske har ki dawo kina nadamar da kin san wannan damuwan zaki shiga da baki yarda ma auren nan ya mutu ba to wannan yana daga cikin matsaloli da suke faruwa saboda haka ku dinga hakuri da junanku kuma ki gode wa Allah tunda zaki koma gidan mijin halinki da kwanciyar hankalinki da nutsuwarki shi zai sa a dawo da 'ya'yanki kuma 'ya'ya in dai kina gurin ubansu to ki ji a ranki ma kamar sun dawo gurinki wannan shine gaskiyar magana saboda haka karki daga hankalinki shawara da zamu baki ki ci gaba da narrabi da biyayya da hakuri in Allah ya yarda ƴaƴanki za su dawo gabanki wannan shine shawara wannan mata da ta yi magana akan cewa za a yi musu kishiya za a yi mata kishiya na so amma ba su gane hankalin dama to ai da na iyayen duk ba a gane hankalinsu ba ai maganar gaskiya dama bai kamata ki gane hankalinsu ba yawwa ai ina kishiya kuma ina za a gane hankalinta sai dai ai hakuri ba yadda aka iya to abinda muke baki shawara shine galibi idan an zo mutum zai kara iyali zaki ga cewa ana ta yawo da maganganu a zo miki da gulma ai yarinyan tana kaza ai yana zuwa gurin ta ma ai yanzu ma ya canja mata waya ai ranan ma ta zo ta ce su je biki ai ranan ma an gansu ya dauke ta ya kai ta gurin kaza ai ta zuwa miki da maganganu irin waɗannan ai yarinyar an ce tana nema da wani ai an ganta ma a guri kaza tare da su wani waɗannan maganganu ki daina ɗaga hankalinki a kayansu ki ji tsoron Allah kar ki yadda ki biyo wannan kawai babbar matsalar ki yau inda kin faɗa kin ce mijinki ya fara miki rashin adalci saboda ya yunkura zai yi aure to sai mai wa mijinki nasiha ko ba haka ba cewa to bai kamata shi kuma dan zai ƙara iyali ya wulakanta ta gida ba kuma ita ma wanda zai auro in ya ga yana tana wulakan yana wulakanta ta gida bai kamata ta amince da shi ba to amma tunda bake complain din mijinki yana da matsala bar ma addu'a kike masa cewa zai sayi gida Allah ya tabbatar ko alama ta nuna yana kyautata miki ko to ki mai da hankalinki akan alakar ki da mijinki wallahi in kin zauna lafiya da shi kika yi hakuri babu abin da za ta zo ta yi miki wannan yarinya ba abin da za ta yi miki kowa zai zauna ne da halin shi kuma kowa da irin ba- bahaushe ya ce wai kowa iya allansa ya wanki to irin waɗannan maganganu da za a yi ta zuwa muku da shi za a ƙara muku mata ko kaza ko kaza ku ta ta da hankalinku ba shi da wani amfani kawai ki du'a Allah ya sa abin nan ya zama alheri yawwa amma magana ki gane hankalinta kam ni da ma na san ba za ki gane hankalinta ba ko ki gane hankalin iyayenta wallahi ba za ki gane ba kawai kar ki daga hankalinki ki yi hakuri ina fata an fahimta Allah ya shiryar da mu to sai wannan mata da ta turo cewa muna da lalle ta kawo min man kaɗanya kuma na ji daɗin wannan man kaɗanyan nan sosai saboda mahaifiyata tana son man kaɗanyan nan kwarai da gaske tana son shi sosai saboda yana maganin sanyi da abubuwa haka na kasusuwan tsofi suna shafawa suna ɗan jin daɗin sa hakan nan to gaskiya da na kai mata ta ji daɗi kuma ta yi ta godiya shine na ce to to wanda ya faranta wa uwa ta rai ai ya kamata in masa addu'ar alheri kuwa ko yawwa dan ni yanzu a duniya ba wanda kamar uwata ba da kamata wallahi duk wannan albarkar da kuke gani yanzu ana ganin muna da dan wani abu na alheri wala albarkacin sun tsaya mana ne kuma sun haife mu kuma ba su bar mu muka tambade ba ko ba haka ba to inda mun tambade da ba za a mori abin da yanzu muke yi ba to amma da Allah ya sa suka tsaya akan mu har muka zo ga wannan mataki yasa yanzu muke morar kanmu muke morar wasu saboda haka ba mu da kamar su a wannan rayuwar muna musu addu'a Allah ya sa su gama lafiya yasa ko me nake yi idan uwata ta neme ni ko me nake yi wallahi tallahi dole na tsaya in amsa kiranta ko menene nake yi haka kuma duk abin da ta nema a guri na wallahi in ban yi shi ba sai dai idan ba da hali amma in ina da hali ko da zai zamanto shine karshen abin da na mallaka a duniya wallahi zan hakura da shi saboda in samu in rabu da ita lafiya tana min addu'a tana min fatan alheri yanzu haka da ta kira da na daga nake cewa mama ai mun hakuri ina karatu tace Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka to ni ina karatu na ƙara samun albarka ko kuna zaune kuna sauraro to saboda haka wannan shine don haka muna addu'a Allah ya sa su gama lafiya Allah ya saka miki da alheri wannan da kika kawo min wannan man karanya Allah ya biya ki da aljanna Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da lafiya yan uwa akwai buƙatar addu'o'i dangane da na farko dai ma'aikatan mu ga komanda yana zaune ina ƙara jaddada muku komanda yana buƙatar addu'a saboda gini da yake yi yake neman ya ƙarasa gidansa don ya koma ciki muna addu'a ya ƙara buɗa masa ya samu ya kammala wannan aiki sannan ga malam sarif pharmacy shi ma yana bukatar addu'o'i dangane da abubuwa da yake sawa a gaba na harkar aikinsa na harkar gida shi ma da sauran al'amura duka yana bukatar a sashi addu'a Allah ya buɗa maka malam sarif Allah ya sa albarka a cikin rayuwa ga malam usman muna tare da shi mai rekodin na bidiyo yana bukatar addu'ar mu sosai yana da bukatu na alheri Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ya sa ya gama lafiya ga malam Aminu shi ma muna tare da shi duk wani karatu da kuke gani akan intanet shi yake dora shi to muna addu'a Allah ya biya shi Allah ya saka masa bukatun da yake da su a gurin Allah Allah ya bashi na'am eh subhanallah na'am subhanallah eh yanzu yake gaya mu to Allah ya gafartawa wannan yar hizba Allahu akbar to kun ga ta mutu tana aikin addini tana aikin alheri wannan ita ce rayuwar da ake so mutum ya rayu a cikinta ya mutu a cikinta a ce ka mutu ana ce ma ɗan hizba mai taimakawa addinin Allah mai kula da guraren ibada wannan ba karamin alheri ba ne saboda haka muna addu'a wannan hali nata da wannan aiki nata Allah ya sa ya bi ta Allah kuma ya gafarta mata ya mata rahama su ma 'yan kwamitinmu suna buƙatar addu'o'i musamman bangaren matan nan akwai matsaloli tattare da wasunsu wanda suke na shafi ya shafi mu'amalarsu ko gidajensu ko wasu abubuwansu daga cikinsu akwai baiwar Allah da a take cikin damuwa kwarai da gaske dangane da abubuwa da suka shafi harka ta gwamnati da hukuma yadda ake ta bibiyarta da wasu abubuwa waɗanda ga sunan dai ga kamar su muna addu'a Allah ka mata saukin wannan al'amari Allah ya yi wannan matsala Allah kuma ya sa a fahimci juna ubangiji madaukakin sarki ya sassauto da wannan fitina da wannan masifa muna roƙonka ya Allah da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka ba mu ilimi mai albarka Allah ka sa rahamarka ta lullube mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka hirgi ƴaƴan mu ka shirye matan mu ka shirye iyayen mu ka shirye malaman mu Allah muna roƙonka duk abin da zai zama mana fitina duniya da lahira Allah kar ka hada mu da shi abin da zai zama mana alkhairi ubangiji madaukakin sarki ka sada mu da shi ya Allah duk masu buƙatar addu'a da wanda suka faɗa da wanda ba su faɗa ba ya Allah muna roƙonka Allah ka biya musu buƙatun suna alkhairi waɗanda kuma suke cikin walwala Allah ka ƙara musu walwala Allah ka ƙara musu buɗi Allah ka ƙara musu albarka Allah ka sa aljanna ce makomar mu da mu da su baki daya ya Allah muna roƙonka ka sa wannan ƙasa ta mu ta zauna lafiya duk fitintunu da suke faruwa a wannan ƙasa Allah ka yi mana maganin su wanda duk suke kawo mana matsaloli a wannan ƙasa subhanahu wata'ala ka shirye su ya Allah muna roƙonka wannan jaha ta mu Allah ka zauna da mu lafiya duk abin da zai zama wata mana kas- matsala a wannan jiha Allah ka yi mana maganinsa Allah ka saita mana wannan jiha tamu Allah ka albarkaci 'yan kasuwarmu masu kasuwanci Allah ka albarkace su jama'a kwamanda ya fara wata harkar kasuwa muna addu'a Allah ya sa albarka a cikinta Allah ya masa buɗi a cikinta malam aminu akwai ayyuka da ya je ya yi sobeyin ya yi lissafi ya yi kaza kaza ana buƙatar a bashi aikin allah ya tabbatar da wannan aikin allah ya tabbatar da shi sauran mu duka muna da abubuwa da muke yi na neman arziki da neman kuɗi da neman yadda za mu rayu ya allah abubuwan nan da muka sa a gaba allah kai mana agaji a cikin su allah kai mana taimako a cikin su duk wanda yake da bukata ta alkhairi allah ka biya masa wanda yake da matsala allah ka yaye masa mata da suke fama da matsaloli a cikin gidajensu allah ka yaye musu waɗannan matsaloli wanda suke fuskantar matsala da mazajensu allah ka saita tsakaninsu wanda suke zaune lafiya kuma Allah ka kara musu zaman lafiya wanda suke fuskantar damuwa ko matsala ko tashin hankali Allah karka tabbatar da wannan matsalar Allah karka tabbatar da wannan tashin hankali wanda suke tsammanin alheri zai zo musu Allah ka gaggauta kawo musu wannan alheri Allah ka samu gama da duniya lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك العلا من الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم